أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan wuni mai tarin albarka na asibit wanda ya yi daidai da sha daya da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da 26 da watan biyar miladiyar haihuwa annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata 'yan uwa waɗanda suka ɗauki nauyin waɗannan karatutukan da ake yi ya Allah kafi mu sanin su kafi mu sanin bukatocin su ya Allah ka biya muna da mu da su baki ɗaya bukatocin mu na alkhairi da duk waɗanda suke neman addu'a ta halussan ya Allah ka biya muna bukatocin mu na alkhairi uwaye mu da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu mu kuma idan tamu ta zo Allah ka karɓi rayukan mu muna masu imani ya Allah duk abin da ya tsanani akan musulmi ya Allah ka sauwake masa wanda bai da abin da zai ciyar da iyalansa ya Allah ka fore masa ɗan kasuwa mu manya da ƙanana ya Allah ka tallafa mana da mu da su gaba ɗaya da rahmatika ya arhamar rahimin a jiya mun kwana a aya ta aya ta saba'in daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul anbiya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi bayani a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim aya ta 69 kenan Allah ce wa araduhu bihi kaida faja'alnahumul akhsarina yau za mu tashi a aya ta 71 amma gabanin nan akwai wasu tambayoyi tambayoyi da 'yan uwa suka yi kamar haka mai tambaya ta farin ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malam ta ce ina da tambaya matar da mijinta ya sake ta ya mata saki uku tana cikin haila kuma ba kuma bai ba ta takarda ba sai da ta ida saki yayi ko kuma bai yi ba na farin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce at-talaqu marratan saki guda biyu ne to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani cewa har da manza suna a ciki idan za ku saki mata ku sake su suna cikin iddansu sharadi na farin kakin mutum ya saki matarsa ila tilas dole sai ta zamanto a cikin tsarkin da bai kwanta da ita ba da wannan yake iya sakinta wanda wata rana ibnu umar Allah ya kara musu yarda Umar bin Khattab ya ka karan ɗansa Abdullahi bin Umar da ya sake matarsa tana haila sai manzara sula ya ce Umar bin Khattab ka umarce sa ya mero matarsa idan ta yi da jini ta yi tsarkin da bai kwanta da ita ba in ya so sai ya sake ta in kuma yana bukata sai ya kame daka matar da aka sake ta tana cikin jinin tana cikin wato jinin haila to wannan sakin kata'an bai yi ba sai dai mata ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala so da yawa mata kuna da wasu abubuwa na gilli a rayuwa na keta a rayuwa da kuma bin kin bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mace za ta dinga abubuwan da za ta sami shi har ya sake ta ɗai biyu zuwa uku kuma tana sa shi kuma ga aure ya rabu to duka yadda za a bi a habi hanyar da za a yi a gyara watan sun sai da za su yi to mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk mata da ta kuskure mijinta ya sake ta saki uku saki ko da ta yi tsarki cikin jinin aka sake ta kuma ta nemi domin ta gyara ta koma gidan mijin da san cewa da ita da mijin gaba ɗaya zina suke yi kuma suna cikin tsinuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma duk matar da za ta yi aure wato domin ta dawo da tsohon mijinta za ta yi aure ne ba don ta zauna ba ta yi aure ta dawo ta ci gaba da zama da mijinta to wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mata albarka da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke ina fatan masu tambayar sun gane tambaya saki ba a sake a cikin jinin watan jinin haila sai idan mace ta yi da tsarki ake da damar a sake ta kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani a cikin suratul suratul nisa'i sura suratul talaq kenan mai tambaya ta biyu yace malam ina da tambaya yace ni ɗalibin ilimi ne a koda yaushe na ɗauki karatu idan na je aji gun jarabawa zan yi bishekin abu zai haddace abu amma da na tafi gun jarabawa sai abubuwan su kunce min sai na san gane na rike abu cikin kaina amma kuma sai in yi in yi ya zo ya ki zawwa to malumai sun tattauna akan wannan matsala suka ce abu guda goma ke kawo mantuwa abubuwa guda goma suna kawo mantuwa sannan abubuwa guda goma suna sawa rikewa kaifin hadda amma da yake lokacin bai isa za mu ba da biyar cikin kowanne daga cikin abu da ke sawa mutum ya ɗauke karatu sai ka yi bishin jikin abu ka haddace ka zo self examen ko kuma a composition evaluation ka kasa kawo abin malam suka ce na farin akwai alma'asi sabon Allah idan sabon Allah suka yi suka yi yawa wa mutum yana sawa ko ya haddace abu ya ki zama a cikin kansa wannan kenan imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce shakautu ila waki'i suwa hifzi fa arshadani bi tarkil ma'asi wa qala inna ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin ya ce ina da matsala ta in na haddace abu sai na zo biya karatu kuma sai in manta shi ya ce malam ya matsala malam ya ce to ka bar sabon Allah subhanahu wata'ala domin shi ilimi wato haske ne kuma Allah subhanahu wata'ala bai ba da haskensa da wanda yake sabonsa kenan irab da eci dan sai mu kiyaye yawan sabon Allah yana sawa ka rike abu cikin kai kuma ka je cikin jarabawa ka san shi ka kasa rubuta shi abu na biyu kasratu zunubi yawan zunubi mutum ya dinga aika na sabon Allah subhanahu wataala abubuwan da ke haramun ne a gurguje abu na uku alhumumu wal ahzan akwai yawan shiga damuwa da bakin ciki na rayuwa ta duniya idan suka yi mutum yawa yana sawa ko ya rike abu waton ya manta da wannan waton ya manta da wannan abin abu na gaba daga ciki akwai waton qira'atul alwah alqubur karanta alluna da ke cikin kabura ka zo cikin kabari makabarta ka iske an rubuta wannan kuma kabarin wane ne dan wane ya mutu rana kaza a yi shi kaza malamai suka ce yana sawa mantuwa yana sawa yawan mantuwa duk lokacin da ka shiga makabarta kana yawan karanta allon nan da ke cikin makabarta suka ce yana sawa yana sawa yana sawa mantuwa abu na gaba da za mu gayi na biyar wato akwai abinda ake ce ma e kullu ma yazidu fil balgham duk abin da yake kara yake sawa mura yake sawa majina to wannan shi ma yana kawo wato yana kawo yawan mantuwa da haka kenan sai a kiyaye suka ce abubuwan da kuma ke sawa idan ka ɗauki karatu a fanni koma wani iri ne ya tsaya na farin suka ce akwai altit akwai kokari to sai ka zama to mai kokari alala tanalu ilma illa bi sittatin sa umbika an majmu'iha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa bulghatun wa istibarun wa tuli zamanin wa irshadi ustazin daka akwai aljidd kokari na gaba suka ce taqlilul ghaza sai ka rage cin abinci kai elef ko hdn ba a bukata ka dinga ci kana kokari kana har ka kasa sheda sai ka rage da cin abinci na uku kuma salatul laili ana buƙatar sallar dare tana sawar duk lokacin da kai karatu ya kitsa cikin kanka na hudu qira'atul qur'ani nazaran karanta alqur'ani ka dauki alqur'ani ka diba kana kallon sa yana sawa wato kayi duk abin da kai bishin ga ya zauna a cikin kanka na biyar shurbul asal shan zuma yawan shan zuma yana sawa duk abin da ka haddace ya tsaya a cikin kanka wannan abubuwa guda biyar kenan da zamu bada sauran kuma sai a je makaranta a yi karatu da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya za mu tashi a aya ta 71 sai Allah ya ce
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها باركنا فيها للعالمين بايا الله سبحانه وتعالى يا وهوتا da aka jeho annabi Ibrahim watan wahayin cewa ta zamanto mai sanyi amma ba sanyi na zai cuta wa annabi Ibrahim ba sai Allah ya ce wa najjaynahu kaga wannan wawul istinaf ce lima qablaha Allah ya ce wa najjaynahu sai muka muka tseratar da annabi Ibrahim wa lutan da shi da annabi lut ilal ardi allati barakana fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka a cikin wannan ƙasa mafiya yawan malaman tafsiri suka ce ita ce ƙaye waton garin sham Allah ce wa najjaynahu muka tseratar da annabi waton ibrahim wa lutan ba shi kaɗai ba har wa da annabi wa annabi lutu ilal ardi allati barakana fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka a cikinta malamai suka ce ita ce ƙasar sham kuma bayan albarka a cikinta sannan albarkar mata game gari Allah ce lil'alamin da ta halikai sai Allah ya ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين الله يتي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين sai muka bai wa kyauta ya ga ce waton alwahabu mai yawan kyauta suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ke ba da kyauta to sai Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa sai muka bai wa annabi Ibrahim kyauta tawa ta waton dan da da ake kira ishaqa wa yaqub muka ba shi kuma annabi yaqub nafilatan ay ziyadatan kai bayan ya roki ishaqa kuma sai muka ba shi wa Allah ya ce sai muka ba shi yaqub Allah ce wa kullan ja'alna salihin dukkanin su da uban da diyan gaba da Allah ce mun sanya su salihan bayu ne mutane ne nagartattu masu bin doka da oda gun Allah subhanahu wata'ala kaga Allah ce wa wahabna lahu ashe iya Allah subhanahu wata'ala shi ke bada su sannan kuma ni'ima ce amma kuma ba kowa ke gane cewa ba iya ni'ima ce arziki ne sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa wannan ni'imar shi yasa ake buƙatar idan Allah ya baka dan da ko diya wallahi kai kokari ka dage ki dage akan tarbiyyantar da su musamman ku mata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya nuna cewa duk matar da ko uban da Allah ya bai wa diya watan guda biyu mata ya kula da tarbiyyar su har suka girma ya suka kai aure ya auratar da su to wa'annan diyan za su zamanto shamaki tsakanin sa shiga jahannama yo uwaye kuna wasa da tarbiyya ta diyan da Allah subhanahu wataala ya baku kuma ta fadar Allah da ce lillahi mulku samawati wal ard لله ملك السماوات والأرض نعم.
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور نعم.
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai guda bakwai gaba daya da kasai guda bakwai duka mulkin su a hannun Allah subhanahu wataala yake ya khluqu ma yasha Allah shi ke halitta duk abin da ya ga dama sai Allah ya ce idan baka sani ba ya habu liman yasha'u inasa Allah yake ba da kyautar ‘ya'ya mata da wanda Allah ya ga dama zuwa gare sa sai Allah ya sanya duk ɗiyanka gaba ɗaya mata ne ba maza ko Allah ya baki duka ɗiya aihuwa ta farin mace ta biyu mace ta uku mace ta hudu mace ta biyar har ƙarshen aihuwarki Allah ce sai mu baki mata in mun ga dama wa yahabu liman yasha'u dhukur wanda Allah ya ga dama kuma sai ya bashi duka iyan shi babu mata maza ne kadaya Allah ce au yuzawwijuhum ko kuma Allah ya cakuɗa su maza da mata kai Allah ce wa yaj'alu man yasha'u aqim aqima Allah yake sanya wanda ya ga dama bakarare sai a haramta masa aihuwa ashe bayan Allah idan Allah ya baka iya to ka kula ka zama to cikin as-salihin kamar da Allah ya ce ma annabi Ibrahim da diyansa wa kullan ja'alna salihin dukkanin su mun sanya su mi salihan bayu masu aiki da mi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina hakikan su wa'annan mutanen annabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammu taslim da shi da 'ya'yansa Allah ya ce ja'alnahum musayya su a'immatan jagorori wanda abin koyi Allah ce ya haduna bi amrina ay yad'una ila ibadatillahi wahdahu bi idnillahi ta'ala suna kiran mutane zuwa ga bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa auhayna ilaihim وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة Allah ya ce wa auhayna ilaihim kuma sai muka yi wahayi zuwa ga suwa zuwa gare su su wa'annan da annabi Ibrahim da ɗiyansa Allah ce fi'ilal khairat ay anif'alul khairat ko aikata anif'alul khairata ko aikata ayyukan alkhairi ko aikata ayyuka na gari ku yi kyakkyawan ayyuka wa iqamas sala wannan shi ake ce ma waton atafi na atafi na zikirin khas ba'd al'am kaga aikin alkhairi ya hade komi da komi sai Allah ce sai muka yi musu wahayi waton nasu aikata ayyuka na gari sannan wa iqamas salat su tsaye da sallah wa ita az-zakat su ba da zakka maluman ai balaga suka ce wannan atafi ne ai maluman suka ce wannan atafi ne akan bayanin da yake game gari amma kuma sai aka fidda cikin ayyukan alkhairi sai Allah ya fiddo sallah da zakka domin a nuna maka mahimmanci su sallah abu ce mai girman gaske ba a bukatar wasa da ita to shi yasa sai Allah ya keɓance ta dan Allah ya ce wa auhayna ilaihim fi alkhairati mun yi wahaye su aikata ayyukan alkhairi mun ba su umarnin su aikata ayyukan alkhairi sallah tana cikin ayyukan alkhairi ko babu ta ciki tana ciki zakka tana suna ciki ko babu su ciki suna ciki amma sai Allah ya keɓance zakka da aiki da sallah daga cikin mi cikin ayyukan alkhairi domin a ƙara nuna maka mahimmanci su sai Allah ya ce wa kanu lana wa kanu lana abidin hakikan su wato annabi Ibrahim da iyallansa wa kanu lana abidin sun kasance ai fa'ili da lema ya'muruna nas sun kasance su gare mu suna masu bauta duk abin da suke cewa mutane su aikata to suna aikatawa sannan kuma duk abin da suka hana mutane suna hanuwa da abin da suke cewa mutane su hanu da haka wa kanu lana abidina su masu kokarin ibada ne gare mu sai Allah ya ce ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Allah ya ce wa lutan ai wazkur wazkur lutan ka tuna ka ba su labari annabi lutu Allah ce atainahu hukman hakikan mun ba shi hukumci wa ilma da kuma ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi lutu mi hukumci kuma ga ilimi ai wa atainahu nubuwa mun ba shi annabta annabi lutu Allah ya ce mun ba shi hikima a hukumci sannan kuma ga ilimi na sanin shari'a mun sarrafa masa da shari'a wato a littafin da zai karanta da mutanensa sannan kuma ga dokokin Allah su bi na bari kuma su bari Allah ce atainahu hukuman mun bashi hukumci hukumci da kuma mi da ilimi sai Allah ce wa najjaynahu
ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Allah ce wa najjaynahu hakikan musu Allah mun tseratar da annabi Lutu min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith ai min ahli qaryatin daga wasu jama'a na alƙarya su kasance suna aikata sabon Allah subhanahu wa ta'ala mutanen annabi Lut su ne farko suka fara sunnan talwaqi a duniya namiji ya zo ma namiji to Allah ya ce mun tseratar da shi daga wa'annan jama'a annabi Nuhu ya yi musu wa'azi ya kantar da su haramun ne ya nuna musu cewa namiji Allah ya sanya mata ne domin gare ku don biyan bukatar ku amma su kai kunnan uwar shaggu da karantarwa annabi Lutu sai kawai ya zama to kazanta take birga su liwaɗi kenan to shi yasa lokacin da annabi Ibrahim ya zo wa annabi a mala'ika suka zo wa annabi Ibrahim da bushara suka ce ai gashi mun zo maka bushara watan da za a baka dan da to kuma daga nan za mu wuce zuwa ga mutanen annabi Lutu za mu halakar da mutanen annabi Lutu haka Allah ya yi bayani alqurani ya zo a cikin watan ahudu ya zo a hurare da dama a cikin alqurani Allah ya ce mala'iku ku je ku wa annabi Ibrahim bushara cewa za ku za a ba mu Allah za mu bashi dan da sannan kuma bayan kun kare masa bushara to ku huce zuwa mutane annabi Lut ku je ku halakar da su saboda sabon Allah su ya yawa dare da rana annabi Lut yana musu wa'azi luwa'i ba kyawu amma suka dage akan wannan abin shi da Allah ya ce wa najjaynahu sai muka tsiratar da shi addamir ya'udu ilawa ila lutin alaihi salatu wassalam Allah ce sai muka tsiratar da shi min alqaryati allati ay min ahli qarya daga wa'annan mutanen masu mi allati ciki ta'amadul khaba'itha wal suke aikata sabon Allah subhanahu wataala lalan abu na liwadi sai Allah ce innahum kanu qauma sau'in fasiqin hakikan wa'annan mutane mutanen annabi lutu sun kasance mutane masu lalan hali sannan kuma fasiki na masu waton fasikan mutane abin yayi muni a ce dan adam namiji ya zo namiji dan adam ya zo namiji malamai suka ce luwadi ana duka cututtuka da dama shi yasa da Allah ya tashi wato azautar da su ka gane cewa ana karanta da kai alqur'ani dan ya zaman to wa'azi gare ka duka al'ummar da ta gabata idan aka yi musu wa'azi bata wa'aztu ba abu guda Allah yake shine sai Allah ya turo halakar da su sai Allah ya ce fa amtarna alaihim hijaratan فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد lokacin da mala'iku suka zo wa annabi Lut cikin dare to da mu matarsa ta kasance ta ma tana cikin bangaren wa'ancan tana duk sirrin gidansa tana doka tana kai wa watan wa'ancan mutanen mujriman to da suka zo a watan ta dora kwambil da su cewa idan aka yi baki a gidan za ta kunna huta za ta kunna huta domin a gane cewa an yi sabi an yi sabin baki a gidan to da dare bakin suka zo annab mala'ikun Allah Allah ya turo su sai ta kunna huta ko da aka jima ga mutane su yuhra'una ilayhi suna gaugawan zawa wajen annabi Lutu suna zuwa go annabi Lutu suka ce ai ka sami da muke bukata me muke bukata mun ji an ce kayi baki kuna bukatar ka hidu su mala'iku mala'iku ne na Allah sun yi sufan mutane cikin fararen kaya suka zo wannan nuna mala'ikan mutuwa balikul mota ta shi yake bukata zai lawadi da shi kasan lokacin mutu su ya zo ba kenan eh suka kawai suka abin da aka ce wa annabi lutu abin da ake bukata kai haƙuri ka jira cewa subahin in kakin sallar subahin subahin tai kamar gari da kai da iyallanka amma ban da matarka eh kar kuma ku juyo baya annabi luhu ya matsu yace alaysa subh bi qarib ai subahin ta kusa a halakar da su kowa ya huta da Allah ya ce a ƙarshe sai muka yi musu mi sai faj'alna aliyaha safilaha sai muka sanya sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama sai Allah ya jirkake su kamar an juya waina kenan Allah ya juya su Allah ya ce wa amtarna alaihim sai muka yi musu ruwa daga ina mu daga akan su hijaratan wato su duwatsu daga jahannama aka toyi musu duwatsu kawai aka halaka da mutanen annabi lut sai Allah ya shahe su to kaga alshi Allah ya ce wa najjaynahu Allah ya tsiratar da shi shi ya bar garin amma mutanen da ke cikin garin masu saban Allah sai Allah ya halakar da su shine Allah yake cewa innahum kanu qauma sau'in fasiqina hakikan su sun kasance kaga sai Allah ka taukidi ya da zancen Allah ce innahum tabbas su mutane annabi ludi kanu sun kasance qauma sau'in fasiqin mutane ne masu mummunan hali sannan kuma fasikan mutane sai Allah ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin Allah ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina sai muka sanya annabi lutu a cikin rahamar mu innahu minas salihin lalle annabi lut yana cikin mutane nagartattu mutane masu kyakkyawan zuciya masu bin Allah subhanahu wata'ala da takawa sai Allah ya ce wa nuhan idnada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu min al-karbil azim bayan Allah subhanahu wata'ala ya kare ba da labarin annabi Ibrahim da annabi Lutu sai Allah ya shiga bayanin annabi wa annabi Nuhu alaihi afdalus salatu wa atammu taslim sai Allah ya ce wa Nuhan ai wazkur Nuhan ka ambata musu tarihin annabi Nuhu min qabl tun gabani fasta wa nuhan iznada min qabl ka tuna musu labarin annabi lut yayin da ya roki ubangijinsa min qabl tun can da lokacin da ya wa'azi ya musu wa'azi da rana ya da duk wani zarfin zaman da zarfin makan sai da annabi luhu ya yi aiki da shi ya musu wa'azi da rana ya musu da dare a koda yaushe ya bi su kasuwa gida ya karanta da su addinin Allah tauhidi amma sai suka gangare shine sai annabi lut ya yi addu'a yace rabbi qala nuhu rabbi la لا تذر على الأرض قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا sai annabi nuhu yayi addu'a yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ya Allah kar ka bar gida guda na alka- na kafirai cikin wannan kar duniya ta haka ya Allah ka share su annabi Lu- nuhu yayi wa'azi yayi wa'azi amma falam yaziduhum du'ai illa firara kiran da yake musu na abi Allah subhanahu wataala kawai ya sanya mutanensa gudu kawai kawai suke yi ba sa jin abin da yake kantar da su to shi da Allah ya ce wa nuhan da annabi nuhu ka tuna musu tarihi annabi nuhu izinada min qab yayin da ai izinadana yayin da ya kiraye mu ya ambace mu ya roƙe mu min qablu tun tanda Allah ce fastajabna lahu sai muka karba masa kiransa ki addu'ar da yayi sai Allah subhanahu wata'ala ya karba Allah ce fanajjaynahu shi ma dai sai muka tseratar da shi wa ahlahu ba shi kaɗai ba da iyallansa ai ma'ana ai ashab a- a- da mutane masu imani ashabul ladina taba'u mutane suka bi shi da takawa akan bauta wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce sai muka tseratar da shi da shi da wa da shi da iyallansa wato jama'arsa da suka yi imani suka ba da gaskiya da addinin Allah subhanahu wata'ala to annabi nu annabi nu shi ma da yayi wa'azi yayi wa'azi bai- ba su ji ba da Allah ya tashi halakar da su sai Allah ya ce ma annabi nu ka kera jirgayya da suka biyo suka iske nuhu na na na kafinci yana yana yana yana minizi yana kera jirgi tare da mala'iku Allah ya turo mala'iku su koya mai da ake kera jirgi sai su koma suna ma izgili annabi nuhu izgili da koma kai kana kere-keren ga da ya huta yayi maka zo kuma kullun kana cewa Allah ya ce mu barka za mu barka za ai kaga yanzu ka samu sana'a kana in taskharu minni قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون abin da ya ce musu kawai idan kuna wani izgili ne mu ma za mu yi muku izgili kamar yadda kuka kasance kuna mana izgili a ƙarshe da ya- bayan ya ƙare ya gen- gina jirganya sai Allah ya ce to ya ɗauki duk mai imani ya sanya ciki an ƙare an sa masu imani sai Allah ya ce to ƙasa ta buɗo da ruwa duk wanda ke cikin ƙasa Allah ya ce ta ɓalɓala su sama ta hiddo nata ko da aka jima gashi gaba ɗaya ba hurin tsayawa Allah ya halakar da su sai Allah ya ce shi da annabi Nuhu yayi shekara falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan shekara dubu yayi ba 50 shekara ɗaiɗai shekara dubu yana musu wa'azi amma duka Allah ya ce ba wanda suka imani da shi sai 'yan kaɗan mutane shekara dubu yayi ba 50 yana wa'azi amma a ƙarshe Allah ya ce fa akhadhahum at-tufan sai ran tufan suka ɗauke su kawai gaba dai sai Allah ya mam- ya mamaye su wato yami ya halakar da su shi Allah ya ce fanajjaynahu sai muka tseratar da shi wa ahlahu da shi da waɗanda suka yi imani min al-karbil azim daga bakin ciki wanda yake mai girma sai Allah ya ce ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا نعم.
إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين Allah ya ce wa nasarnahu min alqaumil ladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma saw'in fa aghraqnahum ajma'in haqiqa musu Allah inji Allah ya ce nasarnahu mun taimake sa waye muka taimaka addamiru yaudu ila nuhin alaihi afdalus salatu wa atammu taslim Allah ce muka tseratar da muka taimaki muka taimaki annabi nuhu min alƙaumin lazina kazzabu daga jama'ar da suka kasance kazzabu bi ayatina sun ƙaryata ayoyin Allah da mutane annabi nuh su ne farkon mutane suka fara shirka a duniya suka fara kirkiro abubuwan bauta kuma bai Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce nasarnahu mun taimake sa min alqaumin ladina kazzabu bi ayatina daga mutanen da suka kasance suna ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ce innahum kanu qauma sau'in hakikan su ma mutanansa da basu imani ba sun kasance mutane masu mummunan halaye masu mummunan aqida amma a ƙarshe Allah ce fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su a cikin ruwa gaba daya da su da matan nasu da abubuwansu sai Allah ya ce
وداود وسليمان نعم إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم نعم.
وكنا لحكمهم شاهدين Allah ya ce wa Dawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil harthi iz nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin Allah ya ce wadhkur ma'ana ne nan dole sai ka kaddata masa fi'ili tun an kashi wa Dawuda to ina ina fi'il da fa'il nan zaka kaddata wadhkur ka ambata ai ka ambata musu tarihin wa Dawud kenan shine maf'ulin bihi kenan Allah ce ka ambata musu tarihin annabi Dawud wa Sulaiman da Sulaiman dan annabi Dawud iz yahkumani yayin da suke yin hukunci fil harthi game da wata gona wadda iz nafashat fihi ghanamul qaum ya ga ce annafshu bi ma'ana ar-ra'yu laylan mutun yayi kiwo da dare to wa'annan wata gona ce sai wasu mutane masu dabbobi suka kora tumakin suka yi kiwo cikin wannan gonar da yaushe da dare to da aka waye gari sai aka kawo ƙara gunwa gun annabi Sulaiman alaihi afdalus salatu wa atammu taslim to da aka kawo ƙarar sai Allah ce wa kunna li hukumihim shahidin mun su Allah muna muna masu shaida muna kallon hukuncin da Annabi Dawud Annabi Dawud ya zartar wani hukunci ne Annabi Dawud yayi lokacin da aka zo ga masu gona waton suka kawo ƙara kamar misalin makiyaya da manoma ko an zo irin rikicin da ake ta kwama kullun da shi ga makiyaya ga manoma wanga gona ke gare sa abincin shi ya hito sai ya shiga da tumaki su suka canye wancan abincin to da aka zo go annabi Dawud sai ya ce to yanzu yadda za a yi ku waton sai ya amshi dabbobin wa'ancan masu masu masu kiyo sai ba masu gona ya ce ku ku tafi kenan an kare hukunci hukuncin da aka yi kenan ku ba da dabbobin ku gawa ga masu gona ya ce hukunci ya kare sun taso kenan sun to sai ga annabi suleiman ya zo bakin kowa sai ya tambaye su me yake faruwa suka ce ai kaji kaji kara muka kawo kuma ga hukuncin da baban ka yanke sai ce kai da a ce ni ne ke hukunci ya ce la hakamtu ghairu zalika da na hukunci wanda ba wannan ba sai aka ji aka yi wa annabi dawud labarin kaji abin da suleiman ya ce sai ya ce to a kira yusuf ya mana ku dawo ya ce to kai ya kake gani sai ce to yadda ya kamata a yi hukunci shine kai masu gonar ku rike gona ku yi noman har daidai abincin da tumakinku suka bata idan ya kai daidan sai ku maida wa masu gona gonarsu ku kuma masu tumaki masu tumaki ku ba masu gona awakinku su rike su sha nono su yi kit- ki- su, su amfani da mai kishi in ma ya aiwa nasu ne har lokacin da gona ta su ta koma da take shi da Allah ya ce wa fa- fa fahamna ha Suleiman ففهمنا سليمان sai Allah subhanahu wa ta'ala sai muka ganar da Annabi Sulaiman da wannan hukuncin gashi aure yake abin ku masu gona ku- ku je da dab- dabbobin wa'ance ya ku sha nono an gaskauta ruwan Allah sannan kuma dabbobi duk abin da za a haihuwa daga yanzu ya zama naku amma ku masu gona masu dabbobi ku rike gonar wa'annan bayan Allah ku je ku noma ta sai abincin ya kai daidai da tumakin ku suka bannata idan ya gyara to kowa ya masa ya amshi kayansa shine Allah ya ce fa fahamna Sulaimana sai muka gane da annabi Sulaiman da wannan hukunci kaga dan da ya hukunci ko wata ranar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bada labari hadisi na cikin sunan eh, Tirmizi annabi ya ce wata rana wasu mata suka kawo ƙara go annabi Dawuda mata guda biyu ne watan da babba eh, iya- maz- ma- miji miji guda ke gare su abokanan zama ne to dan da iya ko ci tana dan da guda yanzu da suka hita bakin daji sai kura ta kashe dan da yaro daga cikin wannan yaron cikin iya wa'annan matan da aka dawo gida sai babbar uwar gidan ta rike dan da nata aka kashe sai ta rike ta ce wannan nata ne muna gane karatun nata ya mutu sai ta ce yanzu wannan ne nata sai o- ya- o- eh, amina ta ce bata yarda ba sai aka ce a tai wajen alkali waye alkali annabi dawuda annabin allah ba a zalunci babu ciwa ciwa ba ka ba da cin hanci eh annabawa allah mut akwai takawa aka je ko annabi dawud sai ya ce to yadda za a yi da ya diba sai ya ga wata babban mace ce ita uwar gidan babban mace ce sai ya ce to ke ki ba ta danda saboda kau- a a tunaninsa ita wannan mace ba za ta yi ƙarya ba saboda ga talauci zan ya ga annabi sulaiman yana kallo sai ya diba sai ya ce ta ya ce yanzu ba haka za a yi ba kakin da a yanke hukunci a kawo yuka a raba shi rabi biyu ko ce a bata rabi sai uwar gidan ta ce wallahi da ma yayi sai uwa- sai ga amarya ta hoshi da kuka tana ka tausaya wa yaron bala sai ce to dan danta ne ki ba ta dan danta ta yi to shikenan eh ko gane hukunci kenan to ya ce dan danta ne ku ba ta dan danta ta yi shi Allah ce fa fahamna sulaimana sai muka ganar da annabi sulaimana mi watan eh hukunci da zai ta da alƙalanci zai ta da mi watan hukuncin mutane Allah ce fa fahamna ha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma وكلا آتينا حكما وعلما hakikan dukkanin su tsakanin wa kullan kaga a aliful isnaini ce damir rafa'i sakin ne Allah ce wa kullan dukkanin su tsakanin shi Dawuda da shi Sulaiman dan dan Dawuda Allah ce atainahu mun bayya su mi muka basu Allah ce hukman mun basu hukumci sannan wa ilma ga ilimin annabta Allah subhanahu wataala ya basu shi sa Allah ce wa laqad ataina Dawuda minna fadala ولقد آتينا داود منا فضلا نعم.
يا جبال أوي بي معه والطير نعم.
وألنا له الحديد Allah ya ce, Walaƙad ataina Dawuda minna fadala, haƙiƙan mun bai wa annabi Dawuda daga wajenmu mun bashi wata falala, mun bashi annabta. Allah ce ya jibal, ya ku duwatsu, kaga Allah yana ba umarni da duwatsu. Awwi bi ma'ahu duwatsu ku dinga tasbihi tare da annabi Dawuda. Allah ce ko falala ce ma dutse ya magana yana tasbihi annabi Dawuda na ji. Allah ce mun bai wa annabi Dawuda wannan dama ba dutse kare ba wattair haka kuma tsuntsaye ku dinga tasbihi tare da wa tare da annabi Dawud annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sai ce wallahi na san wani dutse a garin Madina yace idan na biya gaba da kullun sai ya min sallama annabi Muhammad idan ya biya a dutsen sai ya ma wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya zo a Madina da aka gina masallacin Madina annabi yana kudu ba saman wani kututturen da biyu iccen da biyu ne da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi mimbari da yake takawa a kansa sahabban manzo Allah da kansu sun ji gurnanin wannan kututturen dutse yana kuka yana haushi cewa manzon Allah sallallahu ya daina takawa a kansa Allah ce atainahu fadla mun baiwa annabi Dawuda falala daga cikin falala da Allah ya bai wa annabi Dawuda Allah ya ce ya jibala mun sanya duwatsu suna tasbihi tare da annabi Dawuda ba dutse kaɗai ba Allah ya ce wa tsaira sannan kuma ga tsuntsaye su ma suna tasbihi tare da shi sai Allah ya ce wa alanna lahu alhadida idan ma baka sani ba mun sawwaka masa ai layyanna lahu mun tautasa masa karfe sai ya kamo karhe ya mirje ya sarrafa duk abin da yake bukata kai sai ka sa cikin wuta Allah ya ce wa alanna lahu alhadid mun sawwaka masa yadda ka san kina kwaba garin fari haka aka bai wa annabi wallahi Dawud da dama ya sarrafa karhe da ke- da yake bukata sai Allah ya ce amin ani'mal sabiqat
أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ya annabi dauda zai da wannan ƙarshe Allah ya ce a ni'mal sabiqatin ka dinga yin abin da mutane za su sanya wajen kare wajen yaƙi domin kare kawunan su silke kenan ko wanda ake kontribu muke cewa da turanci wanda ake ka wani mutum zai sa ya kare kansa ko kaltushe ya shiga ko to irin wannan na yaƙi to shi da Allah ya ce ka yi wannan abin ka- ka sarrafa wannan abin da watan da da wannan da da wannan shi Allah ce wa alanna lahu alhadid ko a wata aya kuma yayi bayani yace dai mun sauka masa allamnahu sun'ata labusin lakum an sa- an- Allah ya sanar da shi ya koyar da shi yadda zai sarrafa karhe yayi wannan silken domin ku dan ya kare ku to Allah ya ce ani amal sabiqatin watan kai dawo da ka dinga yin abin da za mutane za su sanya gun yaƙi don su kare kawunan su wa qaddir fi sar- sannan kuma ka ka je gun matuka wajen gyara wannan abin wanda ba za a samu matsala ba wa amalu salihan ko aikata ayyuka na gari inni bima ta'maluna basir lalle ni Allah subhanahu wataala me mi me iko ne game da abin da kuke aikata to Allah ya ce wa kullal atainahu hukman wa ilma tsakanin annabi Dawuda da annabi Sulaiman Allah ya ce mun ba su hukunci ga su mun ba su da iko sannan kuma ga mi wa ilma ga ilimi kenan ga annabta sai Allah ya ce wa sakharna وسخرنا مع داود الجبال يسبحن نحن والطير نعم وكنا فاعلين Allah ce wa sakharna ma'a Dawud al-jibala wa yusabbihna wat-tayr sai muka sai ai sayyarna muka baiwa annabi Dawud muka sanya tsak- da wa annabi Dawuda al-jibala muka bashi duwatsu yusabbihna suna yin tasbihi wat-tayr hadda tsuntsaye suna yin tasbihi Allah ce wa kunna fa'ilina mu mun kasance masu aikata duk abin da muke bukata kuma sanu muke aikatawa sai Allah ya ce وعلمناه صنعة لبوس لكم نعم.
لتحصنكم من بأسكم أوه.
فهل أنتم شاكرون Allah ya ce wa allamnahu sana'ata labusin lakum sai muka sanar da muka koyar da annabi Dawuda sana'ata labusin lakum yadda ake kera silike don a kare kawunan kogun yaƙi Allah ce mu wannan ne fa lituhsinakum domin ta ta kare ku a wata qira'a liyuhsinakum a wata qira'a li- linuhsinakum domin mu kare ku min ba'sikum a wajen yaki Allah ce fa hal antum shakirun ai ishkuru ni'matallahi ta'ala ku gode ni'mar da Allah ya muku har Allah ya karantar da Dawud da zashi ashe kaga na fara wanda fara kera a samu watan haddad makeri a duniya annabi Dawud ne alaihi afdalus salatu wa atammu taslim shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yabi annabi Dawud a gurare ya yabi annabi Dawud har annabi ke cewa mafificin abinci shine aikin da kacce abincin da kacce kan nemo da hannunka yace fa inna nabiyallahi dawuda ya'kulu min amali yadihi domin annabin Allah annabi dawuda yana ci daga cikin sana'ar da yake yi sai ya je yayi kwadago ya samu abin da zai ci kaga wannan kalubare da masu zaman banza musulunci bai kada da zaman banza ba bara a musulunci haramun ne masu ji su ji bara a musulunci haramun ne musulunci ba addinin bara bane musulunci ya koyar da ka tashi ka nemi naka na kanka manzon Allah sallallahu dan kasuwa ne yayi kasuwanci da dukiyar wa da dukiyar Khadija radiyallahu ta'ala an ga annabi Dawuda yana kere-kere waton gashi kuma yana cin abincin hammi yana abinci yana cin abincin hannunsa to Allah ya ce wa allamnahu waton sana'ata labusin lakum mun karantar da annabi Dawuda mun sanar da shi yadda za shi kera mi silike waton da za ku sa don ku kare kawunan ku a wajen yaki Allah ce fa hal antum shakirun yanzu za ku gode ku gode wa ni'imar Allah subhanahu wataala istifhami ne aka kawo shi amma ba tambaya bace Allah yake umarni Allah yake badawa Allah ce ku gode wa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya muku sai Allah ya ce
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين Allah ya ce wali Sulaimana mun bai wa annabi Sulaimana arre waton iska asifa mai karfin gaske inji Allah tajri bi amrihi tana tafiya da umarnin annabi Sulaiman idan ya bata order ya ce ta tashi iska ya tashi da su zai tashi da su Allah ya ce bayan wannan tana ta hera su ilal ardil lati baraka na fiha zuwa ƙasa da muka yi albarka a cikinta malum sai wace ta ce ƙasar Sham wa kunna bi kulli shay'in alimin musu Allah mun kasance masu ilimi sanannu akan duk abin da ke faruwa a duniya annabi Suleiman Allah ya bashi iska sai ya shimfida tafi sai ya dauko duk jama'a su da suke bukatar bulaguro kaga kai yanzu ake bulaguro daga samun gaje ka ta harin ko STM ka ciro biye ko a ce maka randevu karhe hudu na dare na na subahin Suleiman bai bukatar wannan kan ku zo dai a shirya da tafi ana shirya da sai ya ce iska da shi da izinin ubangiji ko an tashi an da su Allah ya ce sai muka bashi iska wal- wa Sulaim- wali Suleiman riha a asifa tajri bi amri tana tafiya da izinin ubangiji sa Is- iska ne mai karfi mai gurmi mai karfin gaske shi yasa a wata aya Allah ce wali Suleiman riha ghuduha shahrun wa rawahu
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر نعم.
وعسلنا له عين القطر ومن الجن.
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم.
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير mu kabbara ma Allah Allah ce wali Sulaimana mun bai wa annabi Sulaimana riha iska Allah ce gudu wa shaharun tafiyar safe idan za ta tashi da sahe ta je cikin hantsi ta je ta dawo Allah ce tafiyar wata guda take yi warawahu ha shahar kuma da dawo ta da marece tahiyar wata guda ce a ce ba tafiya zake ba ka je ka hau doki lafiyayye tafiya za ta yi da sahe tun kare takwas zuwa sha biyun sahe ta je ta ta je zuwa da za ta ja Allah ce idan za ka yi shi saman doki sai ka yi tahiyar wata guda warawa huwa sha yanzu STM daga mai ta taso na- subahi na take zawwa sai karye uku karye ɗaya da rabi ko to Allah ce annabi Sulaiman da kawai bai bukatar wannan tafiyar wata guda zai yi cikin hatsi guda tafiyar za a yi wata guda in ya hau wannan iska cikin wata guda za a yi shi Allah ce kuma in zai dawo da marece yana bukatar dawowa tahiyar dawo da zaka yi wata guda in ya tayi inda zai dawo wata guda to shi ciki ini guda zai yi shi Allah ya bai wa annabi Sulaiman da iska shi da Allah ya ce wali Sulaiman ar-rih hakika mun bai wa annabi Sul- Sulaiman al-iska asifa mai karfin gaske tajri bi amrihi tana tafiya da umarnin annabi Sulaimana ila al-ardi allati barakana fiha zuwa kasar da muka yi albarka a cikin ta wa kunna bi kulli wa kunna bi kulli shay'in alimin mun kasance akan dukkanin komai masu ilimi ne malaman larabci suka ce wali Sulaimana harfi jar ya shiga amma kuma ga Sulaimana ya dauki fataha kuma a sani ne kaida ce ta larabci idan harfa min hurufil jar ya shiga to dole abin da zai biyo baya ya dauki kasara suka ce me dalili la'anna al-isma mamnu'un min as-sarf sunan bai canzawa bai dauka ya ce mamnu'un min as-sarf huwa ismu alladhi la ya'khudhu at-tanwin fa yurfa'u bid-damma wa yunsabu bil-fatha wa yujaru bil-fatha niyabatan an al-kasra sunan da bai dauka fatahataini bai dauka kasrataini eh, bai- eh, bai dauka kasrataini bai ma dauka tanwini sai dai dauki fataha guda ko damma guda amma idan aka zo gun jarri sai ka dauka masa fataha ka ce mamnu eh, ka- eh, ka sa masa fataha niyabatan amma ani ani eh, niyaba za ka yi masa shine wali suleiman alamu harfu jar suleiman ismul majrur bil lam wa alamatu jarrihi al fatha niyabatan an al kasra li'annahu mamnu' min as sarf wal illa fi man'ihi min as sarf alamun makhturun bi alif wa nun za'idatayn an qara alif wa nun karshe sai Allah ya ci gaba ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك na'am وكنا لهم حافظين Allah ya ce wa mina shayatini akwai daga cikin aljannu kaga cikin dukkan ƙashin mulki annabi Sulaimana Allah ya ce akwai aljannu ya gusuna lagu suna nutsa cikin ruwa suna iyo cikin ruwa su je su kawo arzikin da ke cikin ƙasa ko aka ba wannan mulki a duniya wallahi babu shi masu mulki ko yanzu masu mulkin mu wannan lokacin kawai sai dai a samu su gwarda farko to Allah ya ce shi Sulaiman da mun ba shi mi aljannu akwai shaidanu aljanu tare shi ya gusu da lahu suna nutsa cikin ruwa su je su yi iyo Allah ya ce wa ya'maluna amalan duna zalika suna aikata aiki wato wanda ba shi ba ba dutsa ba kenan shine can Allah ya ce wa asalna lahu aynal qitr sai muka sauwake wa annabi Lu- annabi Sulaimana muka ba shi kogo watan marmaro na na na, na, na dalma tana hitowa ga kwalta tana hitowa Allah ya ce wa min aljinn man ya'malu bayna yadayhi daga cikin aljannu akwai masu aiki wa annabi sulaimana Allah ce wa man yazig minhum duk wanda ya karkace ya ki abin da annabi sulaimana ya sanya sa Allah ce zai min azabis sa'ir mun dandana masa azaba mai radadi to duk abin da yake bukata ana kawo masa yanzu yake yana bukata a je Saudiya a kawo cikin kirkise gwanda an kawo shi to sulaimana ke zaune a kujerar nan yace yana bukatar a kawo wani abu daga Saudiya ko kuma daga America kibtawa ija ta gaba ta yi kadan a kawo ko ga gashi an kawo masa aka yi da kadan balkisa kenan eh aljanu shi yake tura aljanu ya je su kawo kuma idan ba su yi ba kashi yake narka musu kashi suna tsoron sa kwarai da gaske Allah ya ce ya amaluna lahu ma da sha'u يع- ويعملون له ما يشاء من محاريب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل نعم وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا
اعملوا آل داود شكرا وقليل.
وقليل من عبادي الشكور da Allah ya ce wa ya'maluna amalan duna zalika sai Allah ya kawo su nan a bayyane sai Allah ya ce ya'maluna lahu ma yasha'u suna aikata wa Annabi Sulaiman duk abin da yake so min mahariba in yana buƙatar a gina masallacin nan irin kamar masallacin nan cikin kilkisegon an kare shi inji Allah wata mafila ga manya manyan benaye za- yana ginawa waje fanin kal jawaribi ga zai zo ya buga wata gada irin wanda ake irin mu take da suna Asian Jar ko wannan ko cikin kilkeminiti kamar ka zo ka dora ka gina ruwa Allah ce wa kudurin rasiyati ga manyan manyan tuktuka ne wanda dafa abinci wa'anda baka iya ma girgiza su ba in ka taba bata motsi tukuya aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa su wannan wa tukuya da ake dafa abinci sai ka taba bata motsi Allah ce eh imalu ala shuk ala dawud shukura kai yalla annabi dawud ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Ka- kuma cikin fada annabi Suleiman akwai wa akwai aljannu eh, dan Allah ya bayani Allah ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haisu haisu asab wash-shayatin kullu banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfari Allah ce hadha ata'u rabbuk famnun aw amsik bi ghairi hisabin annabi Suleiman ne ke da Allah ya ba wannan e shi kadai Allah ya bashi mulkin aljannu sun wahala ba karamar wahala ba Allah ya ce fa ma lokacin falan ma qadaina alaihi almaut ma dallahum ala mautihi illa da فلما قضينا عليه الموت نعم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما قضينا
Allah ce falamma qadaina alaihi almaut yayin da muka hukunta masa mutuwa muka karbi rayuwar ran annabi Suleiman yana tsaye da sandarsa ana aiki aljannu suna ta fama eh annabi ga ga Suleiman tsaye a ce ka yo yo yo annabi Allah babu dama sai a ci gaba da aiki babu wasa eh saboda da ka tsaya za a zane ka haka suka tai Allah ce lokacin da muka karɓi rayuwarsu ma dallahum ala mutihi illa dabatal ard ba abin da yana musu cewa dalle Sulemana ya mutu watan sai wata dabba daga cikin ƙasa ita ce wata ga دابة الأرض تأكل من سعته gara wannan gara dai ta nuna mu cewa aljanu cewa annabi Sulemana ya mutu ta zo ta canye sanda annabi Sulemana sai ga Sulemana ya mutu Allah ya ce lokaci فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين Allah ce falamma kharra yayin da watan garar ta canye sanda annabi Sulaimana sai ga Sulaimana ya haɗu ya kwanta Allah ce da dai aljannu sun san gaibi cewa Sulaimana ya mutu wallahi ma labi su fil azabil muhin ba su zauna ba cikin azaba ta walakanci kaga Allah ya ba annabi Sulaimana bi mulkin aljannu ga aljannu yana mulki ga tsuntsaye ga abubuwa da yawa shi yasa duk duniya ba wanda ya mulki tawa ta annabi su amma duk da haka nan gashi Allah ya ce karena alaihil maut an an hukunta masa mutuwa ya mutu yana ina ya bar duniya ashe wannan kalubare gare ka kada kake gadin kanka a kujerar firebe ko mayor ko wani governor ko wani shugaban kasa ko wani minister wallahi yadda Suleiman ya tafi ya bar mulki haka ba za ka je ka bar mulki haka kawai rana tsaka kana jin daɗin mulkin ka ga Suleiman yana tsaye da sandarsa ta mulki tsaye yake ana aikata ayyuka gaba ɗaya ministorin annabi Suleiman wallahi duk aljannu ne ministorin annabi Suleiman nan kai ka ga aljanni wallahi gudu kake yi in ka ji an ce maka wannan ma aljini gare shi wallahi ko kusan ta shi ba ka yi to ministorin ka sha Allah ya ce wa akharina muqarrabina fil asfali wasu da ɗan fada sace to gashi suna aiki suna wahala cikin rana yana tsaye kaga ana nan ga cewa ana buƙatar kai tsaye akan kuɗin al'umma kada ka zo a ba kuɗin jagoranci kuɗin al'umma ka je ka kwanta to wallahi Allah zai tambaye ka ga annabi Suleiman ya yi tsaye tsayin daka akan sai ya ga ya wa faranta ma al'umma da yake shugabanci mi da rai kalubale gare ku shugabanni ne ku ji tsoron Allah a cikin abubuwan da kuke yi wallahi sai Allah ya tambaye ku yadda Suleiman ya mutu haka kai ma zaka mutu kuma zaka je Allah subhanahu wataala ya sakan ka maka abinda kai shi zaka gani eh, in khairu fa khair wa in shar fa shar in alkhairi alkhairi in kuma sharri sharri zaka gani fa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nas nastaghfiruka wa natubu ilaik wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk da yawan idi a yau ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا اللهم صل على محمد وسلم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أخزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا بارك في حياتنا ربنا بارك في حياة أزواجنا ربنا بارك في حياة أولادنا ربنا بارك في حياة آبائنا ربنا بارك في حياة أمهاتنا ربنا بارك في حياة زملائنا ربنا بارك في حياتنا جميعا إنك أنت السميع الدعاء يا مجيب المضطر إذا دعاك ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين